من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wani littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha biyar ga watan sha'ban hijira manzala sallallahu alaihi wasallam shawwal afwan hijirar manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan biyar miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu sati da ya gabata mun tsaya a kan ƙarshen babi na babul haƙƙi alal akli min amali yadihi wa ta'affuf bihi an su'ali wa ta'arrudu lil mun karanci wannan hadisai na wannan babi hadisi guda biyar da mala ya kawo su na farko hadisin abi abdullah zubair bin al-awam bayan mala ya kawo nam hadisi a wannan bugo na 543 karshen babi farkon babin hadisi na 539 nam shine mala ya fara bude wannan babi da fada Allah madaukaki da yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah bayanin tafsirin wannan aya ya gabata kuma haka bayanin hadisai sun gabata dai Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yake cewa فذكر ذكر ثم ذكر المؤلف باب الحث على الأكل من عمل يده وذكر الآيات والأحاديث التي تبين فضيلة أن يأكل الإنسان من عمل يده ويتعفف عن السؤال وأن يكتسب ويتجر bayan malam ya ambaci wancan babi sai ambaci babi wanda yake ƙara ƙarfin gwiwa game da mutum ya ci daga aikin hannun shi daga sana'a ce ta hannu sannan ya ambaci ayoyi da hadisai wanda suke bayanin falalan mutum ya ce daga abin da ya hannun shi ya aikata sannan ya kame game da tambayin mutane roƙon mutane kuma ya nemi arziki ya yi kasuwanci fa zakara ƙaunallahi ta'ala mala ya ambaci fada Allah maɗaukaki da ya ce huwan lari ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha shi ne ubangijin da ya sanya muku ƙasa zalulan ashin huɗe wadda mutum na iya takawa ya je inda yake so ba tare da ya nitse cikinta ba famshu fi manakibiha to ku tahi cikin shashanninta ku nemi arziki ai anha'iha wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga arzikin Allah madaukaki ai ibtagu rizqa min fadlillahi azza wa jalla ku nemi arziki falala ne daga Allah mai girma da buwaya wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan an kare sallah ta juma'a to ku watsu a doron ƙasa cikin doron ƙasa ku nemi arzikin Allah madaukaki ku nemi falala daga Allah madaukaki ana nihin arziki wazkurullah kuma ku ambaci Allah madaukaki kasiran ambato mai yawa la'allakum tuflihu tabbat idan kuka yi haka nan za ku rabanta wannan ba ta shakku bace ba la'alla dan kuka yi haka nan to za ku samu babban rabo walakin la yunsika ibtigha'uka min fadlillahi dhikra rabbik malam ce sai dai kadda neman neman ka na falala Allah maɗaukaki ya mantar da kai da ambaton ubangijinka wali hada kala dalilan haka Allah maɗaukaki ce wabtagu min fadlillah wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun sannan ya ambaci hadisin da ya tabbata daga cikin sahih bukhari da muslim anna daud alayhi salam kana ya'kulu min kasbi yadihi cewa annabi alaihi salam dawud alaihi salam ya kasance iya ci daga aikin hannun shi wa kana dawud yasna'u duru'a dawud alaihi salam ya kasance iya kera silikai kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki ya ce wa allanna lahu wa allamnahu sun'ata labus lakum liyuhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun muka karantar da shi muka ilmantar da shi kera labus shine wannan silike wanda rigar sarka ce wanda idan mutum ya sa ta da bugu da suka da mashi bata tasiri a kansu domin da an buga da ikon Allah wannan sarka wannan riga sai ta gani kenan makami bayya isa ga fatan mutum ko jikin mutum haka an halbo kibiya ko an jiho mashi haka suna talabusin an koya mishi Allah ya koya mishi ƙera wannan silike domin ku domin ya kare ku daga bala'i daga bala'in yaƙi fa hal antum shakiru za ku yi wa Allah madaukaki godiya ga basa wannan ni'ima da yamu fa kana haddadan idan sai annabi Dawud alaihi salam ya kasance makeri ne amma zakariya'u فكان نجارا يعمل ويأخذ الأجر على ذلك shi kuma zakariya ya kasance najjar mutum ne wanda kafinta ne na aiki kuma iya ɗaukar kuɗi a kan wannan wa haza ya dullu ala anna al'amala wal mihnata laysa naqsan wannan na nuni a bisa cewa yin aiki da hannu da sana'a ba wai tawaya ba ce ba kasawa ba ce lokacin da mutum zai yi aiki da hannu ya koyi sana'a yi sana'a bai kasa ba li'anna al'ambiya alayhi salatu wassalam kanu yumarisunaha domin annabawa sun kasance suna irin wannan aiki wala shakka anna hadha khairun min su'alin nas wannan kuma babu shakku cewa shine mafi alkhairi ga mutane حتى أن الرسل عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسد مزا الله وأن زرايا الله داموت إنسكار تبتع قريشيتي لأن يأخذ أحدكم أحدكم عزمة من خطب على ظهره فيبيعها أشي دي متن ɗayan ku ya dauki kai ice a bayan shi je yayo ice sai da shi da mafi alkhairi da ya tambayi mutane sun bashi ko sun hana shi yani wa ya'khudh ma kasaba minha khairul lahum min an yas'ala an-nasa atawhu aw man'u shine yayi alkhairi ga karantar shi da ya roki mutane su bashi ko su hana shi wala shakka anna hadha huwa al-khuluq an-nabi malai yace kuma babu shakku wannan ita ce kyakkyawar ɗabi'a mai girma Allah ya khada al-insanu li ahadin kadda wani mutum ya kaskantar da shi kanshi ya wulakantar da shi ga kanshi ga wani wala yuzillu lahu kai ya wulakantar da ya kaskantar da kanshi ga wani bal yakul min kasabi yadihi abinda ake nema ga mutum ya ci daga aikin hannun shi daga zuwa goshin shi min tijaratihi aw sina'atihi aw hid aw harfi na sana'ar shi ce ko kasuwancin shi ne ko kuma noman shi ne ƙala ta'ala Allah maɗaukaki ce wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah banda wanda suka tahi suka watsu domin neman ilimi da karantar da al'umma wasu kuma sun watsu a cikin doron ƙasa suna neman arzikin Allah maɗaukaki falala Allah maɗaukaki daga nan ne malam ya kawo ƙarshen bayanin wannan hadisai sai kuma maganar malam qala al-mu'allif rahimahullah babul karami wal judi wal infaqi fi wujuhil khairi thiqatun billahi ta'ala babi wanda yake bayanin karamci da kyauta da ciyaswa a dangogi ko fiskoki na alkhairi sikatun billahi ta'ala kuma da nihin yarda da Allah madaukake cewa shi zai biya wanda ya ciyas da yayi kyauta zai samu sakamako wajen Allah madaukake ba tare da shakku ba malaka al'ada shi bude wannan babi da ayoyi qala Allahu ta'ala yace Allah madaukaki yace na cewa wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyas na wani abu to Allah madaukaki zai mayar da shi in ka ciyar da dala Allah madaukaki zai ciyar da kai dala goma dala saba'in ɗari bakwai da abin da ya kama da haka wama tunfiqu min khairin falyanfusikum kuma dukkan abin da kuka ciyas na wani alkhairi to kanku ne kuka wa ba kowa ba Allah ba ku ƙara Allah da wani abu ba kanku ne kuka ƙarawa wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah kuma abinda za ku ciyar da shi za ku ciyar da shi ne domin Allah madaukaki wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun ba dukkan abin da kuka ciyas da shi na wani alkhairi da tafarki kyakkyawa to Allah madaukaki zai cika muku yuwaffa ilaikum za a cika muku shi babu tawaya wa antum la tuzlamu kuma ba za a zalunce ku ba domin kuna da ubangijin da bai bayya zalunci ya haramtawa kanshi zalunci wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim babu wani abin da za ku ciye na alkhairi face Allah madaukaki masani da yake shi Allah ya san shi mala ya bude wannan babi da wannan hadisai bayan wannan ayoyi qala al muallif rahimahullah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة وهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه wannan hadisi Abdullahi da Mas'ud wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi yace babu hassada sai a cikin abubuwa guda biyu kuma wannan hassada ta zo a cikin lugha ne ba ma'anar gushewa domin ita hassada ma'anarta fata da gurin gushe wata ni'ima da Allah madaukaki yayi wa wani bawa ko da mutum bai same ta ba to ne ita ce ake cewa hasada amma kuma nan sai ta zo da babi da ma'anar gibta shine Allah mutum yayi wa yayi fata Allah ya bashi wani abin da ya ba wani wanda zai taimaka mishi yayi wa biyayya yawa Allah madaukaki biyayya a cikin shi wannan shine ake cewa gibta kenan nan hassada ba akan babinta ba domin ta hassada muguwar ɗabi'a ce wadda take bincikowa daga zuciya mutum ya nihi wani mutum da Allah ya ɗauka ya mai maɗaukaki ya mai wata ni'ima ya so wannan ni'ima ta gushe a kanshi ko ta koma a kanshi ko ta koma a wani shi dai kai ya ga wannan ni'ima tare da wannan mutum ni'ima ce ta dukiya ni'ima ce ta ilimi ni'ima ce ta a'a da dangogin ni'ima wanda ba sa kirguwa to wannan ita ce ake cewa hasada yake cewa biyun a sai a cikin abubuwa guda biyu rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah madaukaki ya ba dukiya wa sallatahu ala halakatihi ya labta wannan dukiya a kusa ta yadda ita a cikin abin da ya zamanto gaskiya ne da alkhairi ya ciyar da wannan dukiya tashi a bisa tafarki na Allah madaukaki wannan mutum sai ya yi gurin cewa Allah ya bashi irin wannan dukiya ta wancan mutum shi ma ya ta yadda ita a wannan tafarki wa rajulun atahu Allahu hikmatan hakanan da mutumin da Allah madaukaki ya bashi hikma ana nihi anan ilimi fa huwa yaqdi biha iya hukunci da wannan hikma wa yu'allimuha kuma iya karantar da mutane ita Allah ya bashi ilimi iya aiki da wannan ilimi da karan kanshi sannan kuma iya karantar da mutane iya kiran mutane zuwa wannan ilimi iya karantar da su wannan hallo mutum sai ya guri ya yi fata Allah maɗaukaki ya bashi ilimi irin wanda ya ba wancan mutum wanda yake aiki da ilimin shi kuma iya karantar da shi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi ma'anahu yabtagi yambagi Allah yuqbata ahadun illa ala ihda hatayn al-khilsatayn aw khalsatayn ya kamata ka'awa wani fata ko a yi guri wani ya yi guri a kan wani abu sai a cikin wannan abubuwa guda biyu in za ka yi guri ka yi fata ga wani irin allah ya baka irin abin da ya bashi to kai ya huce wannan abubuwa guda biyu wa an hukala halau an samu wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda allah ta kara tabbata gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi ce ayyukum malu warithihi ahabbu ilayhi min malihi wane ne daga cikin ku dukiyar magadan shi mai gadan shi ta hisoyuwa ya zuwa gare shi game da dukiyar shi qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilai babu ɗaya daga cikin mu face sai dukiyar shi ta hi soyuwa ya zuwa gare shi da dukiyar magadan shi qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna malahu ma qaddama to ku sani fa dukiyar shi abin da ya gabatar ne ciyarsa ya ce ya sha ya yi sutura ya yi sadaka ya yi taimakawa addinin musulunci ya taimakawa bayan Allah madaukaki wannan ita ce doke shi wa malu warithihi ma akhara dukiyar mai gadon shi kuma dukiyar da ya bari ba ta shi bace ba ta masu gado da zaran mutum ya mutu duk abin da ya tara na dukiya sun huta a kan shi sai abubuwa guda uku mu'natu tashhis shine abin da za a gyara shi in al'amari wanka ya buƙaci sai an ba da kuɗi da sayan littafani da yin gina da ɗaukar shi a kai abin ne duk in sai ya buƙaci wahalhalun wannan sai an biya ta wani a doke shi haƙƙin shi ne a mai wannan sai abin da ya shahi wasiya ya yi wasiya idan ya rasu a ba wane wanda baya daga cikin magadan shi a ba shi kaza shi ma wannan haƙƙin shi ne a ba shi kazan wannan da ya ambata sai haƙƙi na uku abin da ya shahi bashi ya ɗauki bashin mutane haƙƙin shi ne kahin a raba wannan dukiya ga magada a biya wannan bashi wasu malamai sun tayi akan abin da ya shahi haƙƙi na Allah madaukaki zakka an san ɗabi'ar shi na hudda zakka Allah maɗaukaki mai rasuwa kahin lokacin ya yi hudda zakka nan ma ana iya hudda zakka gaba na a raba dukiya to kuma bayan wannan saura al'amari in nawa ya tara to wannan na magada ne ba duke shi ba ce ba yanzu ta huta daga hannunsa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malu warithihi ma akhara duke wanda zai gadan shi ne abin da duke da bari wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi wa ana Adi bin Hatim radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Adi dan Hatim wanda ya Allah ta kara tabbata gare shi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah wanda tsira Allah da mun ci tsara tabbata gare shi ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah madaukaki ku ji tsoron wuta ta Allah maɗaukaki ko da dai da ɓare ne na dabino wanda sadaka ce za ku yi sadakar wannan ta kasance ita ce sababin ku shiga aljanna dan me shari'a take umarnin mutum ya aikata alkhairi ko mun kankana shi domin bai san aikin da Allah maɗaukaki zai karɓa ba ya saman to shi ne sababin shiga shiga aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kadda mutum ya yi ga ƙasƙancin ƙanƙantar da wani abu na alkhairi ko menene kai dai abin da ake so aikata alkhairi ba ka san ba wani alkhairi ne wanda zai sanya ka aljanna na'am qala wa anhu radiyallahu an ayyukum na'am qala ittaqun nar walau bi shaqqi tamra wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi وعن جابر رضي الله عنه قال an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace ma su ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qattun fa qala la ba a taba tambayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ba wanda ya mallake shi yace ba zai bada ba yace a ku duba ku ga kyauta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar shi an kamanta ta da hiya da iskan da zai bugu wanda baya kebance wata al'umma ya bar wata al'umma idan iska ya taso ya bugo iska mai dadi ba a ce wannan yan bangare wannan yan wannan gida ba za su sha wannan karfin iska kowa da kowa ne zai samu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai iya da abu to in aka tambaye shi sai ya bada wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa an abi huraira radiyallahu anhu kala an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mutum su kara tabbata gare shi yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه manzo wanda tsira Allah da amincin tsara tabbata gare shi ce babu wani yini wanda bayan Allah za su waye gari da shi cikin shi face sai mala'iku guda biyu sun sauko suna roƙon Allah suna addu'a ɗayan su zai ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa Allah madaukaki ka baiwa wanda yake badawa abinda zai mai abinda ya bada duk abinda ka bada mala'ika iya na iya ma addu'a Allah madaukaki ka mai da shi ka mai mishi abinda da da wannan bawa ya bada wa yaqulu al-akharu nabiyun kuma iya cewa Allahumma a'ati mumsikan talafa Allah madaukaki ka ba wanda yake kamewa kamkam wanda bai ya iya badawa Allah ka ba shi abin da zai lalace wa duke shi ko shi ko duke shi ta lalace jama'a mala'ikun da Allah maɗaukaki ya aiko suna addu'a kasan addu'a su karbabba ce mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi hallo wannan hadisi an same shi daga abu huraira wanda ya da Allah ta ƙara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ta ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce suka tabbata gare shi ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa kina hadisi ne kudusi an fiqa ibn adam yunfaq alayk ya kai dan adam ka ciyas za a ciyas akan ka za a ciyar da kai muttafaqun alayhi wannan hadisi Allah Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina ga za mu tsaya anan sati na gaba insha Allah sai mai sharhin wannan hadisai kamar yadda malamin sharhin su abinda muka ware daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk